أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعلى أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da muka saba yau 20 daidai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da 11 ko ga watan hudu 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki da muka saba a wani masallaci mai albarka da kofar gidan mai gidan sarkin dabba muna na hada za cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul yusuf alaihi salatu wasalam muna kuma shan labari kamar yadda alkur'ani ya yi mana hikayen abubuwan da suka faru a zamanin annabi yusuf alaihi salatu wasalam bayan da allah maɗaukaki sarki ya yi mana bayani wato a kan uwan annabi yusufa an dabara da hikima an sa da yansu ya yi laifin dole a dalilin wannan an kama shi sun goma gida sun ba da rakon cewa ga abin da ya faru duk da cewa abin da ya faru a zahiri suka fada ba san abin da gaibi yake dauke da shi ba yakubu alayhi salatu wasalam daga baya ya ce su koma su je su da bincikowa bayan sun zo su suka kankan da kansu a gaban wato kenan sarki suka nuna cewa suna son wato kenan ya cika musu abin abu saboda damuwar da suke ciki na wahala da kunci a wannan lokacin sannan kuma suna son su yi karbi kadar su da suka zo da ita a yadda take tun da kadar tasu ba mai kyau ba ce sannan suka roƙi kuma yi musu sadaka akan wato kenan iyaka abin da kadar su za ta iya saya musu sannan sai suka ɗaure shi da cewa allah maɗaukakin sarki lalle yana sa kanta masu sadaka inna allaha ya ji dai halittar saddikina to bayan sun yi wannan sai allah wadda kuma tarke ci gaba da babu kesa inda ke cewa bismillahir rahmanir rahim qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi iz antum jahiluna sai shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ba su asa sun ce a karbi kayan su yadda suka zo da shi haka waje na bi ka bi zati musja mun zo maka da kadara wadda take jebu wadda ba ta da kyau sosai amma a karbe ta a haka kuma a cika mana sikeli a hakan noma kuma kara mana da sadaka akan wannan kuma wanda zai kara mana sadakan ya fahimci cewa Allah madaukakin sarki yana sakanta ma wato kenan masu yin sadaka duk wanda ya sadaka Allah zai sakanta masa da alkhairi to anan shi ne sai shi annabi yusuf yake ce musu a'a ni hal alimtu ma fa'altu bi yusuf ba ko ba ku san abin da kuka aikata da annabi yusuf bane alaihi salatu wasalam wa abihi da dan uwansa id antum jahiluna a lokacin da ku ba ku fahimce da lamarin yake ba ba ku gane yadda lamarin yake ba kuma da abin da kuka yi wa yusuf kuma da abin da kuka yi wa dan uwan annabi yusuf a nan wato kenan sai fitar musu da istifhami ne amma kuma taskiri yana kokari ya fahimtar da su ne amma kuma tunatar da su yake so yi a da can fa kun taba yi wa dan uwansa mai suna Yusuf kaza da kaza da kaza da kaza wato yana son kenan su yi calling back su sake wato kenan tunowa malaman tafsiri sai suka ce a wannan magana da yusuf alaihi salatu wasallam yayi da ƙarshe sai kare da cewa iz antum jahiluna a lokacin da kuke ku ba ku fahimci lamari ba sai da a cikin wannan kalma da ya faɗa akwai wato kenan dan tausayawa akwai tausasawa kamar ya nuna cewa a lokacin da kuka wannan ba ku fahimci da lamari yake ba da hankali ya zo muku ko ilimi ya zo muku ko fahimta cikakkiya ta zo muku da ba za ku yi ba amma kamar da yawa ta kenan akwai dan nau'i na ba da uzuri ne musu tun da laifin ma'aikata shi hukuncinsa ba zai zama daidai da wanda yake yayi shi a kan sani da wanda yake yayi shi ba a sani ba kuma wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa kamar malamai suke cewa yana ashe lokacin da suka wannan suna yara ne matasa kuma jin hamasar samartaka ita ta ɗebe su amma yanzu sun dawo sun gida sun yi yaya sun yi hankali abubuwa da yawa yanzu ba za su iya wato kenan hukunta shi yadda suka hukunta shi da ba don haka shi sake cewa kamar yana nuna cewa ya dan ba su wato kenan hanzari kamar kuma yana karantar da mu cewa abin da mutum ya yi shi a jahilce a rashin sani kenan da abin da ya yi shi da saninsa da cikakken ilimi a kansa wato kenan hukuncinsa yakan sha bambam ko da a gurin allah da wakil sarki ne وما كان الله ليذل قوم بعد صدقوا Allah madaukakin sarki baya wato kenan tabbatar da mutane idan abin da suke a kansa ba a ilimi bane har sai hatta ta bayyana lahum hatta ya bayyana lahum ma yatabuna yawwa idan mutane suka ga gaskiya zahirin ta kuma ta bayyana musu gaskiya ne suka kibinta to a lokacin kuma halaka za ta iya zuwa musu amma idan suna aikata abu a jahilci ne kawai basu fahimce shi bane yaqinu su haka ne ba yadda ake faɗan ba daidai bane su ga yaqinu su to wannan Allah madaukakin sarki yakan dan sassauta musu anan kuma ga nan Yusuf alaihi salatu wassalam yayi wato kenan ishara akan wannan kuma ya nuna kamar ya dan tausaya wasu malaman suka ce a baya da suka yi masa complain yadda sigar da suka ajiye masa kaya suka ce masa wato kenan ya ayyuhal aziz go masana wa ahlun addur da mu da iyalanmu mun shiga halin kakanika yi sannan ji ina bi karibu da atimiza mun zo maka da kaya wanda ke jeru kada rabuwa ta da kyau sosai ka ganin ma alama ne na talauci ko sannan suka ce muna roƙo ka cika mana sikeli sannan muna roƙo kai mana sadaka to waɗannan abubuwa da suka jera rakka kalbu sai zuciyarsa sai ta dan sassauci kada to shi ne yanzu sai ga ya kamata sausa ya tausaya musu yanzu bai bude kofa wadda kuma za su fahimci shi waye don ya zama an ba da daman tattaunawa har ya kwantar musu wata kiran da hankalinsu shi yasa yake ce musu kun manta abin da kuka yi wa yusuf da dan uwansa wasu malamai suka ce da ya faɗi haka sai dan yi murmushi murmushin da ya ciki da sai suka tuno yusuf sai suka ce a'a to sabuwar magana fa sai kowa ya tunaninsa sai ya buga ya buga ya buga ya buga kowa na tunanin wannan shi ne yusuf din to mu je malam qalu innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alaina إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين kalu sai suka ce masa a innaka la'anta yusuf malam ko dai kai ne yusuf kawai da suka gaishe suka ga burbushinsa sai ka ce ce kai malam ko dai kai ne yusuf din nan kare ta kuma a hankali ba zai yi a ce wannan shi ne yusuf ba a hankalce shi da ta bawa kuma yanzu a garin ya zama ba ma dan gari ba ba ma wai an yanta shi ya zama abin na bayyana shi ne sarkin gari yanzu yanzu shine aziz din da kansa suka ce masa a'a malam da Allah ka gaya mana gaskiya ko dai kai ne Yusuf din kala sai ce musa ana Yusuf tabbas ni ne Yusufa ni ne Yusufa wa haza aki wannan kuma dan uwana ne ai da kuka ga amana din ai ne ne muku hikima gaba ɗaya ba wai sata yayi ba dan haka ni ban taba yin sata ba kun ce in ya sarrafa wa kar saraka akun lahu min qablu ko ni ne akun lahu min qablu din ni ban yi sata ba kuma shi ma wannan din ba sata yi ba kamar yadda aka hila aka kala mu ni ma na yi hila na kala wasa da haka kuma Allah madaukakin sarki ya fitar da shi kamar da ni ma Allah madaukakin sarki ya fitar da ni saboda haka wa za a ki kalmar Allah alaina hakika Allah madaukakin sarki wato kenan ya mana ya mana baiwa Allah ya mana baiwa ya kyautata mana dama Allah madaukakin sarki yana kyautata wa mutane kala kad mana na ala Musa wa Harun Allah yayi baiwa yayi kyauta yayi wata kiran yalwatawa da yaukakawa akan annabi Musa da annabi Harun bayan annabi yusuf kenan to kafin ayi musu ayi yusuf aka fara yi kafin ayi yusuf an yi annabawa wato kenan na bayansa allah ba da kuke suke haza ika zaɓi wasu mutane ya musu baiwa ta musamman to mu da ni dan uwana wannan da kuke gani da ni yusufa da kuke gani wallahi muna daga cikin wanda allah ba da kuke sarki musu baiwa duk abin da za ku yi na hasada kun yi amma allah madaukakin sarki sai ya sa hasadar sai ta zama taki ga mai rabu yawwa duk wanda zai samu ɗaukaka yana iya fuskanci matsaloli da yawa yana iya fuskanci matsaloli da yawa amma yadda lamarin yake innahu man yattaki haka ne duk wanda ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin lamarinsa jarabawa za ta zo sharri zai zo kage zai zo shi wahala za ta zo da sauransu duka amma duk a cikin wannan kar mutum ya fita a cikin da'irar wato kenan musulunci kar ya fita a da'irar ka'ida sau da yawa idan takuri ya yawa sai mutum ya fara tunanin kuma shirka sai ya fara tunanin wani abu daban sai ga kaman wato kenan sika da yake da ita da Allah madaukakin sarki ba za ta fitar da shi ba don haka sai koma hila sai ko haka wannan yayi wannan ne allazi atina hu ayatina fansalakha minha in salakin da yawa ayan Allah madaukakin sarki ai ya ga kamar in ya bi shari'a buri ba zai cika ba don haka sai in salaki ga wannan shari'ar Allah madaukakin sarki sai koma dabara to duk dabarar da koma kuma ita ta halakar da shi saboda duk abin da mutum yake yi an taba cewa wai a Najeriya Allah madaukakin sarki yanzu baya an san addu'ar talakawa ko baya an san addu'ar mutane kaza kaza da sauransu kuma sai mutane su zama eh a haka ne fa to abu kaza fa mun ba ba haka bane wa abin da yafi dacewa shine kana ƙara shiga cikin damuwa kana ƙara kusantan Allah madaukakin sarki kana ƙara shiga cikin damuwa kana ƙara kusantan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce an masiftum an tadkhulul jannata wala ma ya'tikum masal ladina khalaw min qablikum masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu wa mata rasulullah saboda nan dama sun shiga cikin irin wannan har sai ta kai kuncin da manzon da aka aika musu shi da kansa da mu'minan da suke tare da sa ka yaushe nasarar Allah za ta zo ta irin wato kenan sun da kalkala ta zo ta hakan na abin da ke faruwa annabi sallallahu alaihi kansa a lokacin da aka kushe haka ta faru da shi ta faru da shi kabbabu bin al-arati sun je sun same shi a ɗakin ka'aba yana kwanciya dan jingina a cikin masallaci suka ce ya rasulullahi yanzu ba za ka yi mana addu'a ba kana manzon Allah ka ga abin da ake mana a makka kabbab wuta za a dauka kan tuku ba za a dauko shi a rike wani ya kato ya rike wani ya kato ya rike ana kona gadon bayansa har sai ruwan jikinsa ya fara diga wuta kawai saboda azaba kun ga abin da aka yi wa bilal kun ga abin da aka yi wa ammar da abin da aka yi masumayya an shiga kunci a cikin maka irin kuncin da musulmi suka shiga a wani lokacin har sai da suka suka zo suna cewa manzon Allah yaushe ne ne na har Allah za ta zo ala ta da'u lana ala ta safira lana ba za ka mana addu'a ba ba za ka nema mana taimako a gurin Allah ba kana manzon Allah muna cikin wahala cikin wannan yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku yi hakuri kafin ku ana kawo annabi a zo wato kenan a sa zarto a tsakiyar kansa a tsage haka haka ake wa mabiyansa a tsage su ana sa kum na karfe mai tsini a caka a jikin namansa a yago a caka a yago amma wannan din baya kan su gabarin hanyar Allah suna ka zamo mahala take faruwa da musu ke koma zuwa ga Allah to amma da kaga sun fara cewa mata nasarullahi to sai a ce musu ala inna nasarullahi gari na taimakon Allah madaukakin sarki ya yana kusa kusa domin ka'ida ce usuliya al-mushaqqatu tajlibu taysir duk inda tsanani yayi to zai kawo sauki kuma duk inda tsanani yayi ka'ida ne sauki kuma wato kenan sai ya zo shi ko yawwa dan haka sai yake ce musu innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri ya daure a cikin rayuwa ko fa inna Allah la yudhi'u ajral musinina lalle Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ladan masu ihsani ba mutumin da suke kyautata aiki a kowane lokaci da lokacin sauki da lokacin wato abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifata mu'mini da irin wannan mu'mini zai iya shiga cikin sauki to yana tare da Allah mu'mini zai iya shiga cikin tsanani to yana tare da Allah shi yasa al'amarin sai zama abin mamaki ajaban da abin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair yana sabatu sarra sabara wa kana khairan lahu yana sabatu darra ina sabatu sarra shakara wa kana khairan lahu wa yana sabatu darra sabara wa kana khairan lahu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min wanda mu'mini ba wanda ke samun wannan to ga yake cewa lalle wanda hakuri Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai tozarta ladan masu yin ihsani ba shi ne wata kira masu yin kyautata to ma sha Allah mu jira qalu tallahi laqad faraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in Allah madaukakin sarki ya ce mana qalu sai suka ce su yan uwan annabi su kenan tallahi mun rantsa da Allah laqad atharaka Allahu alaina hakika Allah madaukakin sarki ya fifita akan akan mu Allah madaukakin sarki ya fifita ka akan mu to yanzu an kawo tafiya ta taho tuka tuka tuka yanzu an zo tik yanzu su da kansu sun yi confessing sun furta da bakinsu cewa Allah ya fifita ka akan mu daɗin duk abin da ba su yadda ba kenan shi yasa suke shan wahala kuma suke wahalarwa idan mutum gaskiya ta bayyana yake karbanta to zai wahala kuma zai wahala duk wanda yake mu'amala da shi wallahi sai ya sha wahala a sakamakon kin karban gaskiyarsa kuma shi din ma ba zai janna na lafiya ba don zai taɓa ganin abu a gurmude haka kuma shi ba zai yadda ba bai yadda ba to kuma ƙarshenta abinda Allah ya kaddara shine zai faru a cikin hadisin kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa yabna adam anta turidu wa ana uridu wa in sallamta li fi ma uridu ka faitu kama turidu wa illa atabuka fi ma turidu wa la yakunu illa ma uridu ya kai dan adam kai kana son wani abu ya faru ga yanda kake so ni kuma ina son wani abu ya faru ni ma ga yanda nake so idan ka hakura ka sallama cikin abin da ni nake so kai da abdu abin da Allah ya hukunta yace shikenan sai ne maka maganin kai ma abin da kake son na kan ma zai faru idan kuma ka ce ba haka ba sai in wahal da kai a naka kai ta yi kai ta yi ba za ka taɓa samun natija mai kyau ba don babu abin da zai faru sai abin da ni nake nufi da zala na wadda kuke zake na nufin tsayar da annabi yusuf ya ɗaukaka shi su kuma sun ce san ba haka ba tun farko sun ce a kashe shi suka zo suka ce a a jefar da shi a cikin jeji ya fata suka zo suka ce a jefar shi a rijiya wani guri da zai sauransu to kaga gashi yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo su lokacin da sun yarda cewa yayi sama da su kuma ba za su taba iya kamo shi ba don haka suka ce yanzu kan musallama laqad atharaka Allahu alaina hakika Allah madaukakin sarki ya fifita ka akan wa in kunna laqatihina tabbas mu mun kasancewa take nan ba sai kuskure mun yi kuskure a cikin lamarin mu ba mu dace akan wato abin nan ba me kawo haka saboda ba su sallama akan hukuncin da Allah madaukakin sarki ba ba su yarda cewa abinda Allah madaukakin sarki shine da yaure ba akwai abin da suke so ya faru don haka sai Allah ya wahal da su ya gajiyar da su a cikin abin da suke san sannan kuma sai abin da Allah madaukakin sarki yake so wato kina shine ya faru haka kuma yake a kowane lokaci a kowane irin rayuwa don haka dan adam yana bukatar ya sallama ga abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara to mu ji qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin qala sai annabi yusuf alaihi salatu wasalam da ya ji wannan magana yanzu ga san kuma an dawo kenan ko eh hausawa suka ce naka shine dole haka ne yauwa shi yasa ba a son shiga tsakanin miji da mata ba a son shiga tsakanin dan uwa da dan uwa ba a son a sai shiga tsakanin da da iyaye yauwa duk yanda ka kai ga kokarin ka wata ran za su haɗe ta mu yanda za a yi yanzu kaga sun dawo sun haɗe ko yauwa sai yusuf din da kansa shi da suka fi kowa takurawa sai yake ce musu la tasriba alaikum yau yau babu wato kenan wato kenan da an ce a tasrib ana nufin wato kenan bakin ciki da damuwa babu sauran damuwa babu bakin ciki ba matsala yanzu ko guda daya tsakani na dabu daga yau aliyom suka ce haliyar ake nufi daga yanzu kenan shi da ma'ana aliyom din sarrafa ya ce musu shikenan daga yau tsakanina da ku babu matsala kada kowa ya sake sa damuwa dangane da abin da ya yi min ni yusuf na yafe in dai dan ni ne ka ku sake shiga cikin wata kenan kunci don ai kunya za ta kama su yawwa su kunya za ta kama su ko yawwa aka ce wai ta ji ulhurra wala ta akuz min sai wala ta akul min sadiha ta ta halal za ta iya jin yunwa awa ta ba ta yanki nonon ta gasa ta ci ba ba zai yiwu ba in ji ba larabi ke ko ba shi kuma ce wai hannunka baya yi ribewa ka yanke ka jefar ko wani abu makamacin wani hannunka baya ribewa ka yanke ka jefar ba larabi ta ju'ul hurra wala ta akuz min sadiha yar halal inda yar halal ne komin yunwa ba za ta yanka nonon ta gasa ta ci ba ba zai yiwu ba sai aka ce to babu sauran damuwa tsakanina da ku a nan ba ma haka ba ma nan ba ni na fitar da nawa hakin ko to ku din ma yaghfiru Allahu lakum tsakanin ku da Allah ma ina addu'a Allah ya yafe muku Allah mu da kuke sarki ya yafe muku wannan shine karshen yafe ya kenan ko yawa ba a son wato kenan baya son ranar lahira a ji a tsaye da Yusufa da ƴan uwansa a ce za a yi musu hisabi cikin abin da ya shafi hakinsa sannan in suna da wani laifi da ba nasa ba da tsakanin su da shi ba ba Allah madaukakin sarki ya yafe musu abin da ya sa muku hakan nan ko arhamar rahimin don Allah madaukakin sarki in kana neman masu rahama to shine fi kowa rahama kuma shine arham kenan ala wazna afal ko yau Allah shine mafi jin kan masu jin kai don haka zai ji kanku zai yafe muku wannan magana tana daga cikin manyan manyan maganganu da aka yi sa a duniyar nan ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi shekara kusan goma sha uku yana rikici da mutane a makka suka kore shi a makka ya dawo madina aka samu wajen shekara bakwai ana gwabzawa tsakaninsa shi da su ko sama da bakwai ko takwas ran da allah ya ba shi nasara ya shigo ya ci makka da yaƙi makka girindina ta zo ta kewaye ta suka rasa yadda za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aje a gaya musu duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ba za mu taba shi ba duk wanda ya shiga gidansa nasa na kansa ya rufe ba za mu taba shi ba duk wanda ya shiga cikin harami ɗakin Ka'aba kenan ba za mu taba shi ba amma bayan wannan duk wanda muka ga shatiti za mu sare shi sai ka mutane wasu suka shiga gidan suka rufe wasu gidan Abu Sufyan wasu suka tafi masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je amma an samu wasu tsageru sun samu wata kofa sun tsaya daidai kofar da Khalid bin Walid ya shiga aka gwabza wani gajeren yaki na wani lokaci su ma suka gudu to daga baya mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakin Ka'aba mutane suka taru a dakin Ka'aba duk waɗanda suke dakin Ka'aban nan kuma yanzu kowannen su ya yarda cewa eh duk rikicin da suka yi da Annabi sallallahu alaihi da walakancin da suka yi masa da wanda suka yi sahabbansa da wanda suka yi mamabiyarsa gaba daya yau Allah ya fifita shakansu ya fifita shakansu kowa sai kallon sa yake suna kallo jimilalu ya zo hau ɗakin Ka'aba ya kwalla kiran sallah ba yanda suka yi yanzu Makka ta riga ta dawo darin Islam ta haka sai suka zo suka dinga yin shafa wannan yanzu su musulunta wannan goma su zo su musulunta wannan hakan nan ta haka wanda bai bai da niyyar musulunta ma kaga an karya masa gwiwa za mu sauran rikici tsakanin sa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama bakin kyauran makka dan kyauran ɗakin ka abu guda ɗaya tana ya kama ɗaya tana ya tsaya ya rike ga jama'a sun tau sun an yi da fifi an yi cappar da ba taɓa taruwa irin wannan ba ga wa'anda ya taho da su wajen mutum dubu goma ga na cikin gari duk an taru sai ya ce ya kalli mutane ya ce ma zanantun an nifa irin beko da kuke tsammani yanzu zan muku yau allah maɗaukakin sarki ya fifita mu a kan ku sai suka ce wasu akun kare ne wani akin kare ne kai ɗan uwanmu ne mai karimci kaga da duk abin da suke nan sun mace da magana yan kwantaka ko yanzu kuma sun dawo sun haɗe karka shiga tsakanin dan uwa da dan uwa wallahi Allah suka ce akun karimun kai ai babban mutum na dan uwan mu wa muna akin karimin raban kama mutumin kirki ne a cikin mu kaza kaza kaza da sauran suka faɗa Allah sai ya ce to yanzu zan faɗa muku abin da dan uwa na Yusuf ya faɗa ma mutane sallata sirwa da kuma yau shikenan na yafi ya gafiru Allah ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga kenan ashe yafiya wato kenan tana da amfani a rayuwa ba ta kaskantar da mutum sai da ta kara ɗabina ɗaukaka shi don haka ake siffata a nisa suna ce a kowun ane zallati hatta ka annabu sawa'un da dai himan yudi wa mai yasi in an yi kuskure a nisa suna yana afuwa yana yafewa har kai ka ce da wanda ya saba masa da wanda ya ke masa da'a in ka gaina tirishin sai ka gaba gaba ɗaya ne a gurinsa babu bambanci tsakanin wanda ya saba masa da wanda kuma yake bin sautu kenan to saboda haka wani yana daga cikin darasi mai kyau wanda wannan aya take karanta da mu afuwa da ya rafiya a rayuwa sannan kuma tana karanta da wani abu wani abu shine babu laifi kai koyi da na ƙasa da kai idan akan alkhairi ne haka ne ya ce zan faɗa muku abu da ɗan uwan yusuf ya faɗa da annabi sallallahu alaihi da annabi yusuf wane ne a gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine akamalul khalqi ko ajma'ina duk halitta gaba ɗaya shine akan gaba amma da yaga abin da Yusuf ya yi na alkhairi yace ya koyi da shi don haka ba abin koyi kunya bane kai koyi da danka akan abin da ke shine daidai wasu sai su cije sai ji haba yaushe zaka zaka bi wannan ba ba haka bane in dai shine da gaskiya in dai shine akan abin da yake daidai ko danka ne na cikin ka sai ka babu matsala akan abin abinda ba a so shi da kai koyi da mutum akan abin da yake barna ko mun girman sa kuma yawwa to mu je malam
اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابيات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين
annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya ce to shikenan yanzu na san hankalin baba a tashe ke yanzu ya tuno babansa kenan ko hankalinsa kuma ya tashe ce don haka yanzu ga riga ta iza mu bi kamisi hala ga wannan rigar ta ku tafi da ita wurin babanmu ko yanzu a musu a shirya musu komai da komai yanzu magana waje na bi kabi za a tun ziyatan ta tashi ko yanzu ko yan gida ne a nan gurin yanzu kuma kuna da equal share da kowa an ba ku citizenship cikakke da haka auna musu abinci ba kawai su tafi gida daba da babu ya ga ko hankalin sai tashi amma ga riga ta in za ku tafi da shi ku tafi in za ku tafi ku tafi da ita ba alku ku jefa wannan rigar ala wajen abi a fuskar baba dan ku jika ku jefa masa haka ne ya ti basira zai dawo mai gani me za a ce ya ti basira saboda lokacin da aka tafi da annabi yusuf bakin ciki ya sa yi ta kuka har kukan da sai da ya zama makamu sai da ya zama makamu hankalinsa ya tashi sosai kullum yana kuka yana tunawa kullum yana kuka yana tunawa kullum yana kuka yana tunawa amma bisa yakubu alaihi salatu wasallam ba zai daure ba ya yi dauriyar ya kuma mika ga Allah madaukakin sarki amma a matsayinsa na dan adam akwai wani miƙati da wato kenan dole dan adam ta kasi ta kama shi don haka ya ce kuje ku jefa masa insha Allah ya ta basirar zai dawo ba wata kidan mai gani ɗaya kenan na biyu ya ce wato ni bi haliku ku je ku dago wata ke iyalan na ku ajma'i na gaba ɗaya ku dawo nan cikin zama an kana ana ya kare ko yanzu ba sauran zama a falastinu a taso daga falastinu a dawo cikin misra cikin egypt kenan a yanzu haka to da ku dawo gida gaba da ku dawo za a zo a gida mai kyau a baba da inna kuma a samu muku wato kenan abubuwan masu kyau kowa a saka shi a ciki shi kenan magana ta muku daukaka ta zo kenan ko to mu ji mana ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون الله ملك كذلك ولما فصلت العير يا عند كاربك suka rabu da gari yawa akwai matafiya gungun matafiya suna kitar su kafa ko to suna cikin gari akwai matara wanda za su yi guri kaza saboda yan fashi da makami a lokacin kuma tafiyan kafa ake yi za ku sai ku gungu ku gungu ku gungu da kayan fadan ku da kayan kasuwancin ku in matsala ta faru ku yaƙe ta to sun taru to wannan karafkan da za su yi kana'ana a lokacin su ma 'ya'yan annabi yakubu za su shiga cikin su sai a haɗa su a tafi ko to yanzu suna cikin gari a matattara da ce fasalat al-ayru ay in fasalat min al-balad ay in takalu wa kharaju wa saru kharij al-balad bayan sun gama shawara an gama komai da komai za a tafi rana kaza an sa lokaci an kada kuye jama'a kowa kan abun hawansa an fita gari shine fasalat al-ayru bayan wato kenan wannan karafka din sun fita daga gari sun bar gari daga fitarsu daga misra kenan fa kala abuhu baban wannan mutanen baban su annabi yusuf alaihi salatu wasallam a gida a cikin jikokinsa ƴaƴan waɗannan da suka zo kenan ko ai mace yanzu sun girma ko sun yi gida sun yi ƴaƴa yanzu sun bar iyalai sai ya ce musu inni ni wallahi kaga akwai takidi ko yawwa la ajidu riha yusuf wallahi ina jin kanshin yusuf na farko ya kawo inna na takidi na baya ya kawo lamu dama kuma takidi ana same same ne na balagace saboda mai musu ko wanda ba zai musanta ka ba ko sai ka ce masa ilahu ilahu wahid ko yawa amma wanda zai musa sai ka ce wallahi inna inna ilahakum lawahid haka ne yawa idan wata kenan mai sauraron ka ana kiransa munkiri mai inkarin magana ne inna ilahakum lawahidu tabbas lalle ubangijin ku wallahi kwana ɗaya ne to mai musu ne amma in musulmi ne kace Allah ɗaya ne akwai bukatar sai ka karfafa masa sai ka ce wallahi Allah ɗaya ne yanzu mu musulmi sai an rantse mana cewa mu yadda Allah ɗaya ne a ba ba ba sai an yanka ba ko amma wanda bai yadda akwai Allah ba ba ko kuma allolin suna da yawa shi a gurin sa za ka iya rantse masa don ka jawo hankalinsa haka ne ko yau to yanzu waɗannan mutanen abinda zai faɗa musu ba za su yadda ba don haka shi yasa dole akwai bukatar taukidi akwai bukatar kuma kuma kasan yace musa yace musa inni la ajidu ni wallahi ina jin me kake ji riha yusuf ina jin kanshin yusuf su fata ba san yusuf ba ma tarihinsa suke ji eh lokacin da iyayensu suka suka halakar da yusuf da su ba a haife su ba ba a iyayen su mata ba ba a haife su ba sau da kai sai yanzu kuma ya tsufa jigo ya makance yanzu na ce musu yana jin kashin annabi yusuf haka nake ji wallahi laula an tufannu inda ba dan za ku karyata ni ba at-tafannud at-takzib in da ba da za ku ce ba da za ku ce ƙarya nake ba sai in ce muku ina jin to kenan kanshin annabi Yusuf din kuma yana jin ko yana jin Allah madaukakin sarki ya sa wani senso a cikin hancinsa yawa ba ku ganin irin karnukan nan wanda ake amfani da su idan abu kaya daga nan zuwa kilomita ko kilomita biyu kare zai iya sensin yana ji yana ji yana ji har zai iya kai ga zuwa gurin ko yadda ake training din su za su a samu ka kayan kayansa a rufe hancinsa da kayanka sai a tafi da kayan a rike karan a tafi da kayan a tafi da kayan a tafi da kayan sai an kai shi kilomita kaman biyu sai a je a aishi to ya ji kanshin a jiki to yanzu aka nuna ana neman wani abu karan zai rika biyu yana sensin yana sensin yana sensin automatically zai landin a yadda aka ajiye kayan da haka da shi ake tracing din barawa to bature ma na iya wannan duk da cewa karan ma Allah ne shi ba shi wannan sensor din ko don har Allah zai baiwa kare sensin wannan sensor din kaga ba abin mamaki bane ba annabi sa annabin Allah Yaqub alayhi salatu wasallam to ina jin kashin yaso inda ba za ku ce wata kenan kariya nake ba qalu tallahi qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kaji jikoki kenan ko kalu suka ce wasu tallahi mun rantsa da Allah innaka lalle cewa kai lafi dalalika kana cikin wato kenan kuskurenka alƙadim wanda kai tun can farko kaga su ma yanzu a nan ba zai yadda da maganar su ba kuma sun san ba zai yadda ba kamar da shi ya san ba su eh yawa anta amirun wa ana amirun man yasuqul himar you order me order ko eh menene you order me order ga daukan dandanzi saboda ba wanda zai yadda da wani tun abuwa ne ana ja wanda sun ja wanda sun ja ba wanda zai yadda da wani su ma suka ce tallahi mun rantsa da Allah kaga su kaga rantsuwa sun fita da ita a fili ko innaka cewa lalle tabbas kai kakanmu annabi yakub da fi zalalikal kadim wallahi kana cikin kuskuren ka da da can da can kai kuskure yanzu kuma kana wai mai da wannan kuskuren bai kamata yanzu dattijo kaman ka garga sa wannan abacin zuciya wannan bawan Allah fitin ba a bai ba kace an yi shi ya halaka ya mutu kuma yanzu kana cikin jin haushi a abin isa ka taba ganin mutum ya tafi cikin kabarin ya dawo wannan shine yakinin su to mu je wannan falamma an ja البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا
الله أعلم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون
Allah madaukakin sarki ce fala ma ja albashiru lokacin da mai bushara ya zo kenan kama a cikin nan akwai isharar cewa wayannan karafka da suka taho da suka yi kusan gari akwai wanda ya ware a cikin karafkan ya tafi da gudu don ya je ce musa baba albishir a cikinsu ya ce musu baba albishir yusuf an same shi bana yamin shi ma an same shi don haka lokacin da wannan mai bisharan ya san ya tafi a guje da saninsu ko ba da saninsu ba yana zuwa kasan abin da yi alƙa'ala wajehi sai ya ɗauki rigar yusufa sai ya jefa wata kina a fuskan a fuskan wata kina yakuba shine baban nasu kenan fartar da basirar sai ya dawo mai gani kawai sai idan sai ya abin to dama ai inna ma amru bi zara da shay'an an yakula lahu kun fayakun eh yanzu ma haka Allah ba daukakin sarki yanzu kama kaza wa sha'ul muhaimin kamar yadda Allah ya so haka yake hukunta kayansa kawai ita wannan riga ba komai bane face kawai ala ce wanda Allah wadda kuma take ya amfani da ita amma kudurar ta Allah ne ko riga nawa za a jefa wata ya kama to wannan riga da aka jefa akwai Allah wadda kuma take ya sa kaddarar a jikin ta ne don haka ba rigar ce ba ubangijin da ya ba ya halittu wannan rigar shine mai aikin kun fahimci wannan yau babu haka rigar ba ita ce abin dogaro ba amma kudurar Allah madaukakin sarki ita ce abin dogaro yana jefa masa irtar da basirar sai gashi ya dawo wato kenan mai gani sai ala kakaya idansa ya bude kakaya idansa inna lillahi wa inna la hawla wala quwwata kowa yana ta mamaki yanzu ko ya samu komai da zai magana ko qala sai yace musu alam akul lakum ni ban gaya muku bane cewa na ji ƙarshen yusufa to ga rigar yusufa an kawo mun ita kuma an ce mun yusuf yana dare kuma an tabbatar da shi gashi ido na ya dawo eh ai na gaya muku cewa inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ina da wani ilimi da Allah ya sanar da ni irin wanda ko Allah bai sanar da ku ba ba sanar da ku da haka kowa yana nan akan yakinin sa kenan ko yawa ku ba ku san wannan ba amma ni na sani kuma Allah madaukakin sarki ya sanar da ni ban faɗa muku haka ba a ga faɗa mana to gashi ya tabbata yanzu oke da yau na faɗa magana za ku ƙara ƙaryata a ba za mu ƙara ƙaryata ba bai kawata su ƙara ƙaryata ba ko yawa to mu ce قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين الله مدوكاكين sarki قالوا sai suka ce ya abana ya kai babanmu wannan magana ta yi su jikokin annabi su da suka fada ma annabi su su jikokin annabi ya kobu dai suka fada masa saboda ayyar ya yi magana suka ce masa innaka lafi da lalikal kadim kana cikin batan kannan tsohon batan wannan ai kaza to yanzu gashi ya tabbata sai suka ce da Allah kai hakuri ya sarfir lana ka nema mana gafaran Allah madaukakin sarki a zunuba na zunuban mu inna kunna lalle tabbas mu mun kasance qati'in mun kuskure mun kasance masu kuskure ne mu bai iya yiwa kuma a'a bayan an zo an zauna ya'yansa duka sun dawo yanzu wanda suke can kawai da yusuf ne da banayamin to da sai suka zo suka tare a gaban yanzu ƴaƴan yakubu ne kenan ba jikokinsa ba suka yi kwalin masa ruwa ne ba sa baya abin da ya faru abin da suka yi mai yusufa da kuma wannan bakar magana suka ga dan uwansu banayamin da sauransu da abin da ya bayyana musu su da suka ce to baba ka zo ka gafarta ne mana gafara Allah ya amana isar furlana kuma siyakin abin ya fi kusa da cewa su ne tun da cewa suka ya abana da wa'ancan ne su ce ya jaddana go amma kuma karina ta fi kusa da wa'ancan din tun da su ne suka yi magana yanzu kuma yanzu wani magana istighfari ya zo shi ala ayyi halin zai iya yiwa da 'ya'yan da jikokin duka suka zo suka cewa baban wato kenan ka nema mana gafara isa kullu na zunubana baba ka nema mana gafara Allah ubangijinmu inna kunna kadina wallahi mun yi kuskure mun yi kuskure akan wannan wani abu da zai baka mamaki shine duk da cewa suna yin kurakure amma suka nemi kuskure suka ikrari can suka ce masa laqad atharaka Allahu alaina wa yukunna laqati nan suka ce isaghfir lana dhunubana inna kunna qati'ina saboda ikrari da zunubi ko ikrari da kuskure yakan sa mutum ya canja ya gyara in dai ka yarda ka yi kuskure in dai ka san kayi kuskure to ka yadda kayi kuskure idan ka yadda kayi kuskure to a lokacin da za ka yi gyara amma in kai kuskure ka nuna kai ba kuskure bane kai istimrari akan wannan to yanzu ka shiga gaban shaidan wallahi ba za ka dawo ba sai dai in Allah madaukakin sarki ya maka rahama duk wanda ya kuskure ya kiyaye gyara kuskuren sa kuma ya nuna wannan kuskure abin da yake daidai ne ya ya cije akan wannan kadiya ne in ya dinga lulluwa wallahi ba ta san inda ba san inda za ta za ta kai shi ba yanzu shaidan zai ce masa a kai ka yi zaka fi karfi na kawai wuce wuce to kaga in shaidan ya saka a gaba da zaran kayan ka zaka kauce zai ce a muje muje mun hanya ce da kayan haka zaka ce a muje muje hanya ce amma in a bayan sa kake ba yana tafiya in ka gaishe tafiyar bata maka ba sai ka sulale ka janye sai ka tafi abun ko to wanda ya ga gaskiya ya fahimce ta ya kuma cije akan cewa shi haka zai tafi to abin da shaidan zai masa kenan Allah da kuke take sauki kaga annan duk da cewa sun yi kurkure amma da zarar sun yi kurkure za su ce mun yi kuskure mun yi kuskure to baje
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم
Allah madaukakin sarki ce musu yace yace yana ba mu labarin yace qala sai yace shi wa kenan annabi yaqub alayhi salatu wasalam ko saboda addami raju ila garbul mazkuri ilayhi yace saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na kenan da suka ce ka nema mana gafarar ubangiji ya sai Allah ya gafarta muku amma sai ce da sannu zai nema musu gafara kenan ba zai yanzu ba ko yau ba mai yiwa akwai abin da yake tunani akan wannan wasu malamai suke cewa bai yi musu istighfarin ba har sai da daren jima'a ta zo me yasa haka saboda tsammanin ijaba daga gurin Allah madaukakin sarki don haka suka ce yana da kyau mutum ya rika karda don auqatul ijaba lokutan da aka fi ansa addu'a in mutum yana son ya addu'a ya nemi lokacin da aka fi ansa addu'a lokacin da aka fi ansa addu'a gurare daban-daban daga cikinsu akwai lokacin suhur lokacin suhur sulusun dalil akhir ko yawwa ya tabbata cikin hadisi ubangiji Allah madaukaki sarki yakan sako sama ta daya sai ce waye ke neman gafara zan gafarta masa waye ke neman tuba a karbi tubansa waye ke da damuwa ya faɗa ga ya biya masa ita kullum da daddare kullum da daddare to la'alla wannan lokacin yake ko kuma gargadu wannan lokacin nan amma kuma wata gina na daren jima wallah wa ta'ala ala bai dai nema musu gafar ba sai da ya nemi lokacin da ya fi dacewa wata gina yi addu'a ya natsu daga shi sai ubangiji sannan ya ɗauka kukansa ya meka duk da cewa sun mun matsala ya ubangiji ya yana ne allah ba da kusa sarki ka gafarta musu shi ne sau ba asali lakum rabbi innahu domin shi ubangiji huwal gafur shine mai yawan gafara ya zar ala wazan fa'ul saboda yawan gafararsa zai gafarta zai gafarta zai gafarta zai gafarta inda ba da gafarar Allah madaukakin sarki ba ai da duka an halaka a halake muke ko yau duk da mun halaka arrahim kuma mai jin kai ne yana tausayi ma'ana kenan Allah zai tausaya min kuma a sakamakon tausaya muku kuma sai tausaya muku ya karbi wata kenan addu'ar da na yi muku duk to ma zan falamma da walamma da kalu ala yusufa awe ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra in sha Allahu aminin Allah ma da kake sarki ce falamma da kalu ala yusufa yanzu abinda muka kaddara a nan shine cewa da yace wato ni bi ahalikum ajma'in ko ku zama da iyalan ku kaka kabdin su duk a ɗebo kowa da kowa kenan da mata da 'ya'ya da jikaru da kowa duk a ɗebo to yanzu abin da kuka kadara shine an je an faɗa musu yakubu ya yarda sauran jama'a duk sun yi ittifaki za a bar kana'ana da haka kabilan bani isra'ila za ta bar palestine za ta dawo misra ta zo ta ci gaba da zama a misra kun fahimci wannan tarihi ne mai dimbin abin nan sau da idan an zo ana cewa fir'auna yana warewa wa'insu mutane a misra inda fir'auna alafil ardi waje ala ahalaha shiya'an yasta zai fi ta'ifatun minhu ya zambi wa abna'ahu wa yasta hayu nisa'an ko fir'auna ya ware mutanen gari akwai first class citizen akwai second class citizen su waɗannan yana raunana su da kama 'ya'yansu yana yankawa su wane ne ana ce da kibdawa da kuma isra'ilawa a cikin misra to ga dalili wannan shi su isra'ilawa sun taso isra'il ne shine annabi yaqub din ko annabi yaqub shine isra'il kajan ce ya bani isra'ila 'ya'yan annabi yaqub ake ne to yaqub din da ƴaƴan nasa duka sun tafo sun zo misras sun zo gurin dan uwansu wato kenan wannan annabi yusuf alaihi salatu wassalam mun gane wannan cancancak anan annabi yusuf ya rayu ya mutu anan yaqub ya rayu ya mutu su ma anan suka rayu suka mutu zuriyarsu ta ci gaba da tafiya amma tunda baki ne har yanzu ana ganin su bakon haure ne bakin haure ne kun ga racism kenan yana da tasiri ko wariyar launin fata ai daga isra'ila suka taho ai daga isra'ila da haka ba za a ba su daidai da kimdawa ba ka je ka ga black americans a cikin america duk da yanzu in ka dawo da dan america ba zai dawo ya zo nan afirka ba zai iya nuna gidan uwarsa ko kakansa ko garinsu ba ko ai ko dauginsa ba ma amma suna nan a can amma da har yanzu suna nan haka haka shi yasa ma da yawa suka zama yin iska kawai don su huce suna wani irin shiga suna mai da sauransu mu kuma yanzu muke koyi da su so suna yi ne don prostration mu kuma yanzu muna ganin birgewa ne to wanda shi ne dalilin wato kiran dawowarsu to da suka dawo cikin misira awa ilahi abawai sai suka kawo masa wato kenan iyayensa da babansa da mamansa wakala sai ce masa kuma udkhulu misra insha Allah aminina ku shiga cikin garin misra a cikin izinin Allah madaukakin sarki a cikin amana ma'ana babu wani abin da zai same ku hankalin ku a kwance kamar da wanda ya mari DPO sau da aka ba matsala ku je ku shiga cikin abin da ku kenan hakan ne ya fara musu to mu je
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
to bayan sun tafi yanzu an ce musu la'alla yusuf alaihi salatu wasallam ya shirya tarba ta musamman kafin su shigo cikin gari ko shine ana zuwa sai suka ce wasu to ga iyayen naka ta haka sai ya karbe su a cikin wannan lokacin wa rafa'a abawaihi al-arshi sai ya sa aka sa wato kenan iyayen nasa akan wato kenan arika shine kaman irin da tura suke cewa coach keken dawaki yawwa ba a maimakon su taka da kafa su ga wancan da'in su zo kullum da kafa suke takawa ko ko ka haukar rakumi to yanzu akwai darbuka da ake yi akan rakuma ta zinari da nuna ɗaukaka mun gane wannan yau rumfa za a yi ta sai a dora ta akan rakumi sai mutum ya shiga yana kan rakumi amma na cikin rumfa in aka rama za a rufe ta koyi nama ba da ka gan shi ba yawanci akan yi haka a mata ko akan yi haka masu mulki madaukaka to shine yanzu irin wannan daukakar aka yi musu aka dora su akan wannan ariga akan wato kenan abu abin da shine warafa agoyi alal arshi to aka taho da su da suka zo da su karu da husu jadar ko sai suka fada suka gaishe shi to yanzu dama iyalan sun taho gaba ɗaya ko su ma kuma suna tare da baban da umar suka fada suka gai da sarki kai ba za ka gaishe shi ba eh to kaga dole za ka abin sai gashi kawai incidentally ya zo gashi sun zo gashi duk sun zo da sun sun shigo fada dole za su gai da sarki wani shi ne abin da mako al'adar mu ta haka sun faɗi sun gai da sarki da haka su ma 'yan uwansu dole za su faɗi su gai da sarki suna faɗuwa suna gai da sarkin nan wakala sai ya ce ya abata ya baba na ha za ta wili ru'uya ga fassarar mafarki na da ka fassara yau ga shi ya faru yau ga shi ya faru a nan ko yau ga shi ya faru a nan wanda ne min kablu da can karja alharabi hakan tabbas yau Allah ya tabbatar da shi yau Allah ya mada shi ya mada shi tabbas gashi mun gani ni na gani da idona ko kun gani yan uwana gashi sun gani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan wa gada hasana hakika Allah madaukakin sarki ya kyautata mun gayar kyautatawa iz akraja ni min sijin lokacin da ya fitar da ni a cikin kurkuku domin daga cikin rayuwar da na sha wahala na kuntata na takura babu kamar zama a kurkuku ban ji daɗin zama kurkuku ba saboda baya sun zama kurkuku ya ce a ɗan uwansa in ka fita ka ambaci suna na gurin sarki ko sarki zai tuno na zuwa fitar da ni ashe nan ma ka dogara yayi sai aka mance da shi sai da shekara bakwai don haka yi daga cikin abin da ya ji daɗin sa a rayuwa wannan ne ya gaya wa babansa hakika Allah ya naɗafa min da ya fitar da ni a cikin kurkuku eh da ya fitar da shi in ba kuma ta ba mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Allah ya rahama dan uwana Yusufa yana da hakuri in ni ne aka ce min ga kofar kurkuku ba zan tsaya wani abin nan ba maza ba zan fita amma shi sai ya ce wai a koma a sake tambayar sarki still yana ciki bai gaggawar fita ba mun gane wannan ya ce sadaka Allah ba dauki take ya kaita ta mu na ɗaya kenan na biyu waje abikun minal badawi gashi Allah ya ɗebo mun ku daga ƙauye yanzu kun dawo babban gari kun dawo cikin misra kun tafi daga kan'ana gashi yau Allah ya kawo ku wannan abin ya faru min ba da an zaga shaidan bai wa bai na ikwati bayan shaidan ya zo ya yi musa a cikin zuciyata da ta yan uwana yan uwana shaidan ya zo ya hura musu wani a cikin zuciyarsu ya sa gaba da ke a tsakanin da su domin abin da suka yi min na ji haushi a rayuwa sun daddake ni tun da muka fita a bayan gari suke zagina suke gaya bakar magana suka mammare ni da sauransu karshen ta suka je suka jefa ta ina jin wucewa wannan ina jin takaicin wannan an raba ni da yan uwana an raba ni da uwata an raba da kowa na shiga duniya ta kawai sai yau Allah madaukakin sarki samu kai arbani da ku kaga wannan shedan ne yasa wannan ko to bayan shedan ya shiga tsakanina da yan uwana yayi huri gashi yau Allah ya hada mu haka ne inna rabbi latifun lalle ubangiji na tabbas mai tausasawa ne mai tausayawa ne wato kenan lima ya sha'u ga duk abin da ya ga dama duk abin da Allah yake so ya zo da sauki Allah zai kawo shi da sauki ina zanne a nan aka kawo banamin na ganshi ina zanne a nan ban yi komai ba ban komo tsakara ban ji hausa ga uwata ga ubana ga yan uwana duk sun taru kuma a daidai lokacin da kowa ya yarda cewa mu zauna mai sulhu ni ma kuma na yarda zuciyata ta yarda to Allah madaukakin sarki duk abin da yake so zai iya laddafa shi Allah ka laddafa mana innahu lalle tabbas shi Allah madaukakin sarki huwa al-alimu shine asalin masani alhakimu shine gwani a wajen tsara abubuwansa da ya tsara abin tartartartartartartartar har aka zo wani wurin babu abin da faru na kuskure wanda zai sa hakan ba za ta faru ba sai da abin ya zo ya dire wato kina sai da ya tabbata to mu je rabbi qad ataitani min almulki wa allamtani min tawili lahadi قادر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله أكبر ينزو الله مدوكاكين سركي يا تكاوى النبي يوسف عليه الصلاة والسلام نعمة يا باشا ملكي ya bashi iyaye ya bashi gida ya bashi kyau ya bashi arziki ya bashi komai duk abin da yake bukata an dai na duniya ne Allah madaukakin sarki ya bashi sannan ya bashi annabci ya bashi manzanci sannan ya bashi ilimi a rayuwa wanda ake bukata a wannan lokacin a addinance da kuma a duniyance duka Allah madaukakin sarki ya tattara masa komai da komai haka Allah maɗaukakin sarki yake ko Allah ya dara kuma ya ci kaya da ce rabbi ya ubangiji wannan kuma da shi da ubangijin tsaye kan haƙiƙa wato kenan ya tabbatar da magana da ya ƙara wato kenan ya ƙini a kan ya ƙininsa duk da cewa a Allah yake faɗa kuma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya san hakan ta faru kuma Allah ya san shi masa amma duk da haka zai yi ikirari da bakinsa ya ubangiji kada an taita ne minal mulki hakika ka bani wani abu na mulki ka bani wani abu na mulki saboda ai mulki na Allah mu da sarki ne ko duk wanda ka ga yana da wani mulki a cikin mulkin Allah madaukakin sarki aka gutsura masa don haka bai ce mulka kawai ba ataita ne mulka bai faɗa haka bai ce ataita ne minal mulki ai shay'an minal mulki ya Allah ka gutsura wani abu na mulki a duniyar nan ka bani na ji daɗin wannan ubangiji na gode na gode na gode wa allamta ni min tawil al ahadith Allah ka sanar da ni ilimin wato kenan fasarar mafarki da kuma ilimin rayuwa gaba daya da ilimin wato kenan addini duka anan da ya shiga ciki tawil al ahadith fassarar maganganu kowace irin magana da shafi maganar duniya da maganar addini da mafarki da sauransu duka wannan Allah madaukakin sarki ka ma'ana ka mai da ni mai ilimi ba jahili ba saboda ilimi yana daga cikin cikar ni'ima ta dan adam duka ne wasu suka ce wata rana na je ni na je tafawa kwallewa supervision sai wani mutum ya zo shi haka sai ya rubutu sai ya mika cikin mota aka karanta ashe wai bauchi yake so ya je nawa ne kudin mota nawa ne kudin mota sai aka ce masa kaza ne sai aka rubuta masa sai aka bai sai kalma sai shiri sai baya sai ya ce a ikon Allah ina ji mutane suna discussing kaga akwai bambanci tsakanin kurma mai ilimi da kurma wanda ba mai ilimi ba wani sai gudu baki sai ce ai wallahi ko mahaukata ne da mahaukaci mai ilimi da mahaukaci mara ilimi akwai bambanci hauka ne zo tiburan hauka kuma ku lura haka ne da mahaukaci mai ilimi da mahaukaci na ga wata yarinya da aka tura na jin kwa da hadisi da suka tura wata yarinya a nan kusa da kanon nan mahaukaciya ce tana kawukanta komai da komai amma in ta zanna tana karatun alkur'ani ko a wurin gasa ta yi wannan alkur'ani zai wuya kunna mata danja tana karanta kala rabbi in ji menene menene kauni wa lailan wa nahara inni inni menene da auta kauni lailan wa nahara ko lam yuzilhu du'a illa firara wanda ya dauki hankalin wani mutum da ya gani ya ji takaici sosai yau kuma nemi yan uwa a tallafa dan a sama mata abin saboda na abin amma kuma tana cikin karatu sai ta zafi ta kama wani shiriri ta daban kaga akwai bambanci ko kuma duba ganin da ta yi a cikin wani shiriri ta in ka tsaya ka saurare ta kuma akan ilimi take yi wallahi saboda haka akwai bambanci tsakanin mahaukaci mai ilimi da mahaukaci mara ilimi balantana kuma mai lafiya mai hankali ga annabin Allah madaukakin don haka yana gode wa Allah Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi fadira samawati wal ardi ya Allah kai ne makagin halittar samai da kasai in an ce fatir shine makagi ko yawwa wani sahabi yana cewa ban san ma'anan fatir ba har sai da je kauye na je ya laraba kauye suna musu ɗaya na akan rijiya wani yana cewa tawa ce wani yana cewa tawa ne aka zo ana magana ta wane ne sai ɗaya ya ce anan lazi fatartuha aiwa nan ni ne na kagi wannan rijiyar ni na tona ta da kaina don haka fadar samawat Allah shine makagin halittar sama kafin a yi sama kafin ya yi sama ba a taɓa yin sama ba balle a ce ya gani ya koya mun gane wannan wal ardi kasar ma haka Allah madaukakin sarki kai ne makagin halittar ta kafin Allah ya yi kasa ba a taɓa yin kasa ba ballantana a ce a gurin wani ya gani ya koya babu wannan anta waliyi Allah kai ne majibincin al'amari na kai ne ka bani kariya ka bani komai ka kula da ni har na kawo wannan matsayi fi duniya wal akhirah anan gidan duniya a lahira ma kai ne majibincin lamari na yanzu karshen ta ka gama mun komai ga addu'a guda daya nake so ya Allah shine tawakkali musulma Allah ka karbi raina ina musulmi Allah ka karbi raina ina musulmi ka gama mun komai ya zabi da nake so ka karbi raina ina musulmi wa alhikni bis salihin sai ka riska da ne wato kenan da mutanen kirki ranar tashin alkiyama don haka ya gama addu'a kenan ko Allah ka min komai ya za ba ɗaya nake rufe ka karɓi raina ina musulmi yawwa in ka lura kuma za ka da awon annabawa duk abinda suke magana shine wato kenan musulunci babu wani abu bayan musulunci don haka mu dinnan da Allah ya yi mu musulmai wallahi ba karamin ni'ima Allah ya mana ba duk wanda ya gaishe yana musulmi to ya gode wa Allah madaukakin sarki Allah mun gode maka Allah mu maka karburan mu muna musulmai Allah madaukakin sarki ka sadar da mu zuwa ga wato kenan salihan bayi yawa me amma me yasa yace da yace walhikni bis salihina walhikni kaga ko a lahira kana son ka hadu da salihan bayi me yasa mutum a duniya yake hada kansa da mutanen da ba salihai ba ka san kuma Allah madaukakin sarki zai tashe ka da wanda kake ta ko al menene mar'u ala ma kana alayhi abinda mutum yake a kansa Allah zai tashe shi da shi sannan Allah zai tashi mutum da abin kullukum menene fal mar'u ala ala dini kalilihi falyanzur ahadukum man yukalil annabi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum yana kan addinin abokanansa gurup din kun nan ko to haka nan za a tashi ku tare to haka kai nazarin wa ya kamata ka zama wato kidan kai ka abokanta ka sa falyanzur ahadukum man yukalil kowane ɗan cikin ku ya dubi wa ya kamata ya zama in kana son tashi tare da mutanen kirki shiga cikin mutanen kirki Allah ba zai raba ku ranar lahira yau za ka ci albarkar zama tare da su haka ne ta umarjan lokaci ta alhamdulillah ta mu dakata ana abinda muka faɗa daidai allah mu da kwaje zarki ya ba mu ladar sai ba mu ikon aikata abinda muka kuskure allah ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara wa alaikum wasalam